أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha biyu ko ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ijira na muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da talatin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a lissafin turawa za mu ɗora akan inda muka tsaya a wannan tafsiri na alkur'ani mai girma cikin suratul a'raf shekaran jiya idan ba ku manta ba mun tsaya ne akan aya ta 180 fadin Allah madaukakin sarki walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun wanda nan za mu sake tashi yau insha Allah ta'ala Allahumma bismillah walillahi al-asma'ul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وكن سركي yake cewa walillahi al-asma'ul husna al-asma'ul husna kyawawan sunan naki wanda suka fi kyau kyau idan akwai abin da ya fi kyau kyau to sunan Allah ne tabaraka wa ta'ala Allah yana da sunan naki alhusna alhassan abu mai kyau alhusna wanda yake da tsananin kyau fad'uhu biha idan za ku yi addu'a ku roƙi Allah da wannan suna din shine fad'uhu biha imam muqatil yake cewa wa zalika anna rajulan da'a Allah fi salatihi wada ar-rahman mutum zai zo sallah sai ya kira Allah a cikin sallarsa sannan kuma sai ya ce ar-rahman sai wasu mushrikai cikin mushrikan makka sai suka ce inna muhammadan wa ashabuhu yadda'una annahum ya'buduna rabban wahida da muhammadu da sahabbansa suna da'awar cewa suna kiran ubangiji ne kwaya ɗaya su da'awarsu su mushirkai ne suke faɗa ai annan muhammadu yana raya cewa ko yana da'awar cewa allah ɗaya yake kira wa mabalu hada yadu isnain to yaya wannan yake yake kiran allah kuma yana kiran guda biyu ma'ana a makka an yi lokacin da mutum in ya zo cikin ibadarsa sallarsa zai ce ar-rahman sai ya kira ubangiji ar-rahman to su ko mushrikai sun san ana cewa Allah ake cewa to shine sai mushrikan sai suke cewa ai mu mun san Muhammadu yana da shi da sabansa yana cewa suna kiran Allah ne guda daya to amma yau ga wani cikin sabbai shi kuma yana ce ar-rahman to kenan Allah nasu guda biyu ne akwai wani Allah kuma akwai ar-rahman to shine sai Allah madaukakin sarki wato sai sai ya saukar da wannan aya walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha lalle Allah yana da kyawawan sunan naki wato ku kira shi da su al-husna ta'anisi ne na al-hasan ai al-ahsan kai kaman ka ce al-kubra da as-sughra fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i ku rabu da waɗanda wato suke yin barna wajen sunannakin ubangiji tabaraka wa ta'ala kalmar ilhad shine almailu anil qasdi shine ilhad almailu anil qasd mutum ya kauce wa daidai kamar ka ce alhada yulhidu ilhadan ko kuma lahada yulhidu luhudan a laraba akan faɗa a larabci akan faɗa ka idan mala idan mutum ya kauce wa gaskiya al-ilhad shine al-udulu anil haqqi kauce wa gaskiya ku rabu da waɗanda suke kiran Allah suke wato waɗanda suke kauce wa gaskiya suke barna a cikin sunanakin Allah suna shigar da sunan da ba na Allah ba su ce na Allah ne kamar yadda ake cewa alhada fi dini ay adkhala fi dini ma laysa minhu mutum ya shigar da wani abu a cikin addini abinda baya ciki wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi wadannan sune mushrikai ajalu bi asma'illahi ta'ala amma hiya alai sai suka canja sunannakin Allah sai suka kira sunannakin gumaka suka rinka kiran Allah da sunan gunki ko su kira gunki da sunan Allah suka ƙara suka tauye sai suka fitar da sunan Allata daga sunan Allah al'uzza suka fitar daga sunan al'aziz da almanata suka fitar daga sunan Allah almannan kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa da imam mujahid Allah musu rahama to malamai suka ce bayan Allah ce sayi zauna makanu amalun lalle za a musu sakayya da abin da suka kasance suna aikatawa to malamai suka ce menene ilhadin canja sunan Allah din shine ilhadin a kira sunan Allah da sunan gunki yanzu kamar misalin Allah ta din nan sai suka zo suna kiran da sunan Allah ne sai suka yi juya suka mai da Allah ta sunan gunkin su wai su ma kishiya da Allah kenan da manata as-salisata al-ukhra kenan ita kuma sai aka kira ta da al-mannan mana daga al-mannan aka ciro manata to wannan shine al-ilhad yulhiduna fi asma'ihi suna yin ƙarya kenan tasmiyatihi bima lam yusammi bihi su kira Allah da abin da bai ambaci kansa da shi ba ko kuma abin da manzon Allah bai ambaci kansa da shi ba to wannan aya din tana nuna mana Allah yana da sunan nake kenan ko hadisi ya tabbata riwayar Imam Bukhari Allah ya kara masa yadda da Imam Muslim duk sun fitar da hadisin cewa annabi yana cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman lalle Allah yana da suna 99 cikin sunannakin Allah akwai guda 99 man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye ya haddace waɗannan sunannaki to zai shiga aljanna innahu witrun yuhibbul witra lalle Allah wutri ne lalle Allah kwaya ɗaya ne kuma shi ɗin Allah yana son wutri mana Allah yana son abu wanda yake mara shi sa aka ce ko buɗe baki za a yi da dabino to ko dai a ci ɗaya ko a ci uku ko a ci biyar ko a ci bakwai Allah yana son wuturi ko sallah ce ta dare sai aka ce ana so a rufe ta da wuturi odd number shine wutur shi yasa sallar rana ma sai aka rufe ta da wuturi dazu muka yi magariba magariba ita ce marfin sallar rana to shi yasa aka yi ta guda uku aka yi ta guda nawa guda uku to da daddare kuma bayan mutum ya yi salloli na filfili sai aka ce ita ma ya rufe ta da wuturi inna allaha wutrun yuhibbul wutra dan Allah shi kwaya ɗaya ne kuma yana son abin da yake ɗaiɗaiko to wannan hadisin yana nuna mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da wasu nake guda 99 wanda ya haddace sai shiga aljanna to akwai wanda suke yin wa hadisin wani mummunar fahimta cewa ai sunan Allah ai gaba ɗayansu casa'in da tara ne cewa sunan Allah gaba ɗayansu casa'in da tara ne to wannan ba haka ba ne sunan nakin Allah ba wanda ya san yawansu kai kanka yanzu in ka buɗe ƙur'ani kana karanta za ka iya fidda wajen ɗari uku ma ko sama da haka da haka hadisin da ya zo da imamu tirmidhi ya fidda shi a cikin sunan ɗinsa cewa sunanakin Allah 99 ne ya irgo sunanakin to wannan hadisin ba shi da kyau hadisi ne za'ifi mai rauni da haka abinda hadisin yake nufi daga cikin sunannakin Allah akwai guda 99 idan ka haddace 99 za ka shiga aljanna wannan yake nuna mana muhimmancin haddace sunannakin Allah hadisin da ya zo ya bayani Allahu ar-Rahmanu al-Maliku al-Quddus as-Salamu al-Mu'minu al-Mu'minu al-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbir al-Wanini dinnan duk har izuwa ƙarshe wanda ake haddacewa hadisin mai rauni ne wannan ba yana nuna su kaɗai ne sunan Allah ba kun fahimce ni to wannan yana da muhimmanci mu fahimta sannan ayat tana nuna mana cewa ashe yana da kyau idan za a roƙi Allah wato a roƙe shi da sunansa kamar misalin za ka roƙi arziki sai ka ce yaron zaƙur zuƙuni kamar misalin za ka roƙi wato afuwa sai ka ce ya afu o afu anni ya mai afuwa kai mun afuwa kana neman buɗi sai ka ce ya fattahu iftahli duka idan kai wannan to yana nuna cewa wato ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala da sunan nakinsa waɗanda idan an roƙe shi ana so a roƙi Allah da su kuma yana cikin ladabin addu'a idan mutum zai addu'a din ya kira da sunan Allah ya hada da sunan Allah sai ya yi addu'ar duk addu'ar da aka yi ta aka hada da sunan Allah ta fi shiga da wuri kun gani ta fi shiga da wuri akan addu'ar da aka yi ta ba sa da sunan Allah ba يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا المؤمن يا المهيمن يا العزيز يا الجبار يا المتكبر يا الله كي من كذا تو أنا سو إن ذاكو الدعاء وتو كرا الله دسونا نكين سكاوا وانا شيني التوسل بأسماء الله الحسنى yin tawassuli da sunan nakin Allah wato kyawawa waɗanda ana so a yi addu'a da su نعم أرم
وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله yake cewa wa mimman khalaqana daga cikin al'ummar da muka halitta akwai jama'a shine umma akwai jama'a yahduna bil haqqi wadda suna shiryuwa da gaskiya suna shiryarwa da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da wannan gaskiya din suke hukunci wa al'umma anan abdullahi dan abbas yake cewa ana nufin al'ummar annabi kenan wa mimman khalaqana ummatun daga cikin waɗanda muka halitta akwai al'umma ita ce al'ummar annabi muhammadu da kuma sahabbansa da kuma tabi'ai da suka bi su da kyautatawa zuwa tashi alkiyama ya duna bil haqqi wa bihi yadilun suna shiryarwa zuwa gaskiya kuma shiryayyu ne akan gaskiya kuma da gaskiya din suke hukunci kun ga wannan yana nuna Allah ya yabi wannan al'umma din kenan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari ya zo riwaya daga Imam Qatada yake cewa balagana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a hadhihi al-aya qala hadhihi lakum wa qad utiya al-qawm bayna aydikum mithlaha wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi yadilun idan idan wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar sai ce ai wannan naku ne wannan taku ce kuma su ma mutanen Annabi Musa su ma Allah ya ba su irin wannan a cikin mutanensa shi ma akwai masu kira zuwa gaskiya kuma suna da awa zuwa gaskiya shi sa muawiya ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah akwai al'umma a cikin wannan al'umma ta da ba za ta gushe ba suna tsaye ne akan umarnin ubangiji suna umarni da gaskiya la yadurru man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dhalik wanda zai tabar da su baya cutar da su ko kuma wanda zai saba musu baya cutar da su haka za su yi ta rayuwa har sai al'amarin ubangiji ya zo suna kan wannan sha'ani kamar yadda imam bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi ingantacce kenan wannan ya nuna mana yan uwana duk yanda za a je a dawo duk yanda za a je a dawo insha Allah ta'ala al'umma annabi ba za ta kauce ba kuma akwai masu kira akan gaskiya da masu aiki da gaskiya duk yanda mutane suka kai da fandarewa suka kai da bata suka kai da bid'a suka kai da shirka da tabargaza da barna to a cikin dai al'umma nan Muhammadu akwai jama'ar da suna kan gaskiya kuma suna umarni da gaskiya kuma za su mutu akan gaskiya insha Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa al'umma za ta rarraba yace wannan al'umma ta za ta kasu kashi 73 yace dukkan su yan wuta ne sai kwaya ɗaya kawai za a samu rarrabuwar kai wancan yayi kudu wannan yayi arewa wannan yayi sama wannan yayi ƙasa wani jemage ne wani dan tsakiya ne wani dan ina ne ga sunan dai wa kullum yadda islam kuma kowannen su yana da'awa musulunci cewa shi musulmi ne annabi ya ce dukkan su yan wuta ne su illa wahida kullum fin nari illa wahida duk suna wuta sai kwaya daya al'umma daya jama'a daya sai sahabbai ba su yi ƙasa a gwiwa ba sai suka yi tambaya suka ce to ya manzan Allah su waye waɗannan mutanen da suke kan gaskiya din manzo Allah ya ce waɗanda suke rayuwa akan abin da nake rayuwa akan sa yau da ni da sahabbaina waɗanda suke bin alkitabu wa sunna littafin Allah da sunnar manzon Allah alqur'ani da hadisi waɗannan su ne suke kan gaskiya kuma in sun mutu sun mutu akan turba ta kwarai kina yana da kyau mutum musulmi ya kokari ya yi rayuwa irin yadda annabi ya rayu kaga anan gurin automatically an fi da yan shi'a tunda ya ce waɗanda suka rayu akan abin da na rayu akai ni da sahabbai na to su ka yi shi a tsinewa sahabbai suke yi zagin sahabbai suke yi la'antar sahabbai suke yi kafirta sahabbai suke yi kaga an yi asara kenan Allah kiyaye mu to sai ya ce me kuma
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين Allah yake cewa walladina kadzabu bi ayatina lalle waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu masu ƙaryata ayoyin ubangiji Allah ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu za mu musu kamun talala shine sanastadrijuhum za mu bi su sannu sannu na atihim min ma'amanihim kenan za mu zo musu ta inda suka samu amintuwa sanamkuru bihim min haythu la ya'lamun za mu cafke su mu yi masu almakru min haythu la ya'lamuna ta inda ba sani ba za mu cafke su mu kama su inda ba sa tsato kamar yadda Allah ya ce fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu Allah zai zo musu ya cafke su ta inda ba sa tsammani كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة كدوبا استدراجي كينا duk lokacin da suka jaddada sabon Allah mu kuma za mu jaddada musu ni'ima wannan shine fassarar istidraj kamun talala mutum yana barna ana ƙara masa ni'ima kaga a tunaninka ya kamata a ce in yana barna ya gamu da masifa ko to malaman tafsiri suka ce irin su imamu dhahak abinda ake nufi da ayar duk lokacin da suka yi sabo mu kuma sai mu ƙara musu wata ni'ima imam sufyan sauri yake cewa nusbighu alaihim an-ni'ma wa nunsihim ash-shukr al-istidraj shine zamu yi ta zubo musu ni'ima kuma mu mantar da su ba za su iya godewa Allah ba ga ni'ima suna samu amma ba su iya yi wa Allah godiya ba wasu malaman suka ce abinda ake nufi da istidraj shine a ɗauki abu ana bin sa a hankali a hankali kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana zuba mutum ido ana kyale shi har sai da ya kai gacinsa sai a cafke shi kuma kamar yadda yaro yake tashi yaro yana tashi yana girma ne istidrajiyan a hankali a hankali ba rana ɗaya yake tashi ba za ga an haifi jariri yau bayan wata uku hudu sai ga ya canja to girman nan da yake a hankali a hankali a hankali shine istidraj to za mu cafke kafirai masu karyata ayoyin mu a hankali a hankali a hankali a hankali sai sun zo ƙarshe sai mu cafke su sai mu kama su ba za mu musu kamun wasa ba kamun gaske ne inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana madagata ranar da ya cafke mutum to zai gane kurarsa wannan aya abinda take nuna mana shine ashe lamarin ubangiji wato abun tsoro ne kada mutum ya yadda da wai ni'imar da yake ciki ta ruɗe shi ta sa ya ɗauka cewa wai ai yana kan daidai ne kuma shi yana da wani matsayi ne a wajen Allah mutum yana barna ya ga yana cikin lafiya yanzu kamar misalin mazinata mutum kullum yana zina kuma Allah ya bashi lafiya sai ya ɗauka shi ai ai yana da wata dama ne yana zaluntar mutane kuma amma akwai lafiya akwai ƙarfi yana kasuwanci yana zalunci yana mu'amala da haram kuma dukiya tana ta budewa yanzu akwai waɗanda zaka ga maciya haram ne amma duk abin da suka taba malam kuɗi ne ko me suka taba sai zo ya zama musu kuɗi mai kokarin neman halal din kuma shekara da shekaru ana nan ana ta murzawa ai abu ya gagara ta ki samuwa halal din ta ki samuwa masu neman haram din kuma suna nan an bude musu hanya mutum yana shiga duk abin da ya taba sai ga ya wawura ya saci kudin al'umma ka gan shi da lafiya ko zazzabi baya yi wannan sunansa istidraj ya cuci mutane ya zalunci mutane wallahi ko gizo baya yi ko ciwon ciki ba za a kai shi asibiti ba sunan wannan istidraj baya nuna cewa ya yi tajawuzin kantara din wai ya tsallake gadar wallahi baya nuna haka abadan baya nuna wannan da haka ya kamata mutane su shiga taitayinsu musamman wato arbabul fasad ma'abuta barna da sabon Allah kada mutum sabon ya mayar da shi ya ji cewa yana da wani karfi cewa shi ya isa kamar yadda su fir'auna suka nuna kamar yadda su a karuna suka nuna wallahi duk ranar da Allah ya cefi mutum to zaka zaka tausaya masa aka ce ko kafiri ne malam ka ganshi a cikin wutan jahannama wato sai ka tausaya masa irin azabar da Allah yake wa mutane tunda ta kai ga malam a ce wuta idan mutum ya shiga tiririn kurin zai fara zubar da naman jikinsa tiriri kafin a jefa mutum a cikin malam zafinta in ya bugi mutum kurin sai ya fara kwaranyewa yana narkewa kawai ba abin da zai saura a jikinsa sai sai sai sai kashi to ina ga in ya shiga cikin wutar kuma ba a mutuwa la yamutu fiha la yamutuna fiha kullama nadijat جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب Allah ya ce duk lokacin da muka sa su suka ƙone fata ta ƙone tsoka ya ƙone ya yi baƙi sun zama gawayi sai mu canja musu wata halittar sai mu canja musu wata fatar su dawo sababbi mu ce wuta ke daɗa cinye su haka fa 'yan wuta ake yi kuma aka ce ana riwayar yadda azabar wuta take malam azabar safe daban take da ta bayan azar masifarta ta fi ta bayan azar ai azabar bayan azar ta fi ta safi sannan in sun gama shan azabar bayan azar to ta bayan la'asar kuma ta ninka ta bayan azar to azabar dare kuma mutuwa kenan uwa uba da ana mutuwa da za a mutu haka za a ninninka musu sannan ta gobe ta fi ta jibi ai ta jibi ta fi ta gobe yau in ka yi azabar yau karka yi tunanin gobe sauki ne ta gobe tafi wannan malam Allah raba mu da wutar jahannama Allah ka yafe mana kai mana afuwa Allah ubangiji ya tsayar da gangan jikinmu daga jahannama wato iya musifa ce mutum wato ya yi rayuwa daga ƙarshen rayuwarsa ya fada cikin wutar jahannama ai ya shiga uku ya yi asara ai Allah kiyaye mu to shine Allah yake cewa waɗanda suka karyata ayoyin mu za mu musu cafka irin ta talala sannu sannu mutum ya gama tsiyarsa sai daga ƙarshe Allah ya zo cafke shi kuma ba abin da ya fi komi haɗari sai Allah hana ka tuba eh kai ta tsiyar kai ta tsiyar irin masu cewa hatta ya hadini Allah zai yi ta yi sai Allah ya shirya da shi to sai Allah ya hana ka ka tuba ka zo wurin da kake tsammanin za ka tuban ina kaga mutum ya zama tsohon banza ya zama tsohon najadu saboda an karar da rayuwar akan barna jiya wani ya turo mu a facebook yake aiko mu wani uwa yake cewa da Allah karmakallahu a gaya mutane su taimaka min da addu'a ga wani dan uwana abokina yace mugun mazinaci ne yace ba shi da aiki a rayuwarsa sai zina yace nayi masa wa'azi nayi masa wa'azi na ce masa Allah yana fushi da mazinata ga wannan wata mai alfarma dan albarkacin wannan wata mai alfarma ya daina wannan amma ina ya ce a taimaka masa da addu'a na ce ka san wasu abubuwan fa ba aka yi addu'a masu yan ɗan yi motsi ko ba haka ba ne tunda dai ai ba zuwa ake a ɗaure shi je zina ba ba zuwa ake a ɗaure shi a je zina ba to yana cikin jiya wata a tafsirin mata take rubuto mana yau ne ko jiya ne wata ta rubuto mana cewa yar garin nan ce mata ce a nan garin ta ce tana da yarta budurwa an bayar da ita ga wani an sa ranar da za a yi aure zan faɗi wannan maganar ne saboda samari da suke dogon neman aure wata ta rubuta mana takarda ta ce tana tare da saurayinta shekara goma sha biyu ka je ka ce kamsu salawat shekara sha biyu kana bauta ƙasa nysc wai yana neman budurwa sha biyu kaji ka ce alkur'ani ne sauko daga sama aka ce ita ce zai aura to kuma shekara sha biyu ma an zo ana tangal-tangal wannan mai sauki ne ma ita wannan cewa ta an bayar da yar an saka ranar aure da wani bawan Allah to akwai wani tsohon saurayin sai je ya ɗauke ta kamar yadda ita uwa ce fa ta rubutu takarda ya ɗauke ta ya tafi da ita ɗakinsa wai ya je ya bata wai wasu wai ƙwayoyi ta sha bacci ya ɗauke ta da bacci ya ɗauke ta sai ya kwanta da ita ya yi lalata da ita a garin nan ba da ya lalata da ita kaddarar ubangiji yarinya ce budurwa ba ta taɓa sanin ɗa namiji ba haɗuwar da suka yi ranar farkon nan wannan haɗuwa ta banza insha Allah sai ta ɗau ciki kuma kuma wancan fa shi miskini yana can yana atishawa yana hamma yana jiran an sa masa rana wuri to wai shine da suka tabbatar ciki ya bayyana alama ta bayyana ta ɗauki yarinya bata tsaya ko ina ba ta je aka zubar da ciki yanzu ita ba tambaya take yi akan wannan laifin da aka yi ba ita tana tambaya ne wai yanzu zubar da cikin nan laifinta ne ko laifin yarta ba wai tana tambaya ne akan zinan ba a akan zubar da cikin laifinta ne ko ko laifin yarta ita gani take bara ta bari yarta ta je gidan wani da wani ciki ba ko kuma bara ta bari abun kunya bayyana ba na faɗi wannan magana ne saboda akwai iyaye a nan galibinku kuna da 'ya'ya mata to ni ina so in sanar da ku akwai fatake akwai miyagu a garin nan akwai mabarnata samari marasa tsoron Allah ‘yan ta'adda masu lalata tarbiyyar ‘ya'ya mata yanzu wannan malam ni kasan wadda nake tausayi shi mijin da aka sa masa aka yanka masa rana auren wallahi shine abin tausayi ubangiji Allah ka rufa muna asiri Allah ka raba mu da tozarta da wulakanta Allah Allah ka kiyaye wannan masifa to kaga shi yasa yana da kyau ka yi kokari ka tace waye za ka aura kuma shine illar mace tana da saurayi yana neman ta a hada mata mutum biyu uku hudu suna zirga-zirga a kanta idan aka kayar da wani in ba mai tsoron Allah bane to baya hakura sai ya yi barna yadda ka san dan taure in aka kore shi in dai da hatsi wallahi sai ya biya ci hatsin nan ba zai bari ba to shi yasa kullun iyaye kudin su kokari su duba waye yake neman yata waye ne yadda da addinin sa ne yadda da mutuncin sa ne yadda da kamalar sa a nemi shawarar yarinya in ta ga yayi mata a tsayar mata da mutum guda ɗaya kurum kuma shi ma kada a tsawaita dogon neman aure din nan bai da amfani yanzu wannan tambaye ku da lokacin da aka riga aka sa ranar auren nan aka je aka bin da maza maza iyaye sun kararrauta an yi auren da wannan abun ya faru da bai faru ba to ubangiji Allah kiyaye mu to shi ma mai irin wannan din Allah yana masa istidraji ne yanzu haka yana nan a garin nan yana shakata bai ma damu ba kuma ya lalata mata kala kala da yawa oba mata da yawa ya musu barna bai damu ba wannan istidraj ne Allah ce wa umli lahum irin waɗannan mutanen ina musu jinkiri umhiluhum wa utilu lahum muddata umrihim ina musu jinkiri ina ƙara musu tsawon kwanakin rayuwarsu liyata madau fi alma'asi don su ci gaba da sabo su ta tarawa kansu zunubi da tashin hankali ranar da na cafke mutum zai gane kuransa inna kaidi matin lalle kamuna shine kaidi inna akhdi qawi kamuna yana da ƙarfi shadid makri shadid kenan ji abdullahi dan abbas wannan aya ta sauka ne ga mutanen da suke izgilanci wa ubangiji kuma suke keta dokarsa suna ganin cewa sun samu dama da za su yi barna su yi ta'adda a bayan ƙasa to ranar da Allah ya kama mutum kuma kamun bai da kyau kuma yanzu kana irin wannan abin da kake yi shikenan Allah madaukin sarki sai ya zo ya doro maka mutuwa ta zo ta kame ta same ka dazu muna tafiya wata bayan Allah ta bugo mun daga wani gari can nesa daga Kano ta ce tana da mijinta mai kuɗi ne yau shekara biyar suna tare da shi amma baya sallah ta ce ita iya uzuri fa ta yi wa mutumin nan uzuri tana tsammanin zai gyaru ta ce a duniya rikicinta da shi ya yi sallah in dai ta ce masa ya sallah to za su yi fada sama da ƙasa sai ta yi bala'i ta yi masifa ta ce za ta fita sai ya kama yin sallah in yi sati ɗaya yana yi to sai ya ɗauki kafa kuma ta ce ita ta rasa yadda za ta yi da shi mutumin nan baya sallah baya son sallah shekarar su biyar yanzu ta ce kuma kudi a wurinsa ba magana na ce to daman ku sharrin kuma ta yanzu da talaka ne miskini bai da komai da tuntunin kin yi nisa amma tun da mala'u ne yana da dan inuwa da dan maiko da kitse da ki zauna in an baki fatawa ma aka ce ki fita ma za ki ce wannan malamin ne ya cuce ni musamman ta kuskure kika je kika aure mai wanda ake shan koko da miyar kuka a gidansa kullum cewa za ki wanda ki koma ta ce wallahi tallahi malam ba kuɗi ne a gabana ba amma tun da baya sallan nan ya fita arena kuma na haƙura na ce ni ma ina baki goyon baya in dai ba zai gyaru ya daina ya rinka yin sallah ba to babu amfani babu amfanin zama da dan wuta dan kafiri ne wanda baya sallah arne ne al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah annabi yace alƙawarin da yake tsakanin mu da kafirai shine sallah wanda yake sallah namu ne wanda baya sallah arne ne ko ko sarkin musulmi ne ubansa darewa ko babansa annabi ne in dai baya sallah arne ne shi to kaga mutum a ce ka zauna subhanallah kana musulmi saboda wata dama da Allah ya baka yanzu irin waɗannan kuɗin da suke da shi su yake rudar su gani suke yi daƙin sallar wani abu ne to ya Allah zai basu da dukiya da wadata yana cikin lafiya yana cikin harka kuɗi suna gudana suna giftawa amma sallah bai damu da ita ba to duk wannan yana cikin waɗanda Allah yake musu jinkiri shine wa umli lahum inna kaidi matin lalle kamuna mai ƙarfi ne kwarai-kwarai da gaske to sai Allah ya sake cewa kuma me أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين
إمام قتادة yake cewa ana ambatawa cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wata rana ya tashi ya tsaya akan safa da daddare yana ta kiran ƙurayshawa gida-gida ya bani fulan ya bani fulan ya bani fulan yana tsoratar da su azabar Allah da kuma ukubar da za ta sauka a garin su a kansu in ba su tuba ba kawai sai wani cikin ƙurayshawa da ya ji annabi da daddare ya tashi yana kira kamar da daddare ba cikin dare yana cewa ya kuwa ne ya gidan suwa ne ya manya-manyan gidaje na kafirai na makka a lokacin ƙurayshawa ya gidan suwa ne ya gidan suwa ne ya gidan suwa ne ina tsoratar da ku Allah ku dubi girman ubangiji ku tuna kamun da Allah zai yi muku kawai wani daga cikin Qurayshawa da ya ji manzo Allah yana faɗin wannan sai ce inna sahibukum hadha majnun sai suka ce kai wannan mutumin fa mahaukaci ne Muhammadu fa ya haukace cikin dare yake tashi yana ta surutai shi kuma annabi ya tashi ne cikin daren yayi dan lokacin duk mai kwanciya ya kwanta kuma sauti yana tafiya nesa ba yayi bane dan hauka suka ce wannan mutumin ya zama mahaukaci ba ta yusawwitu ila sabah ya tashi yana ta daga sauti har asuba yana ta ihu kaga banda sharri da hauka irin ta kafiri su ba su ma ji me yake gaya musu ba su rike ma abin da yake gaya musu kawai su rike yana ta yada sauti ne to shine Allah ya saukar da wannan ayar awalam ya tafakkaru yanzu su waɗannan mutanen ba su da tunani ne ma bi sahibihim min jinna wannan dan uwa nasu sahibin su Muhammadu bai da hauka a tattare da shi in ji Allah kenan kalmar jinna ana nufin junun waɗannan mutanen ba su da hankali ne ai ma abucin su bai da hauka a tattare da shi yayi in huwa illa nadhirun mubin kawai shi Muhammadu fa mai gargadi ne mabayyanin gargadi yana kiran su ne su bi Allah su huta da azabar Allah da uqubarsa wal inna ma a'idukum bi wahida أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة هكا الله يجي أو تآير ما أبوكم صاحبكم دان أوانكم دان غدنكم بما وكتشي بني إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد bari dai mai gargadi ne gare ku kafin ku je ku tarar da azabar ubangiji mai radadi azaba mai tsanani wa'azi yake muku amma wa'azinsa ba hauka bane kaga yanzu anan ayar kenan kafirai sun ce wa manzan Allah mahaukaci kamar yadda yanzu mutum zai sha iska ya sha duniya duniya ta sha shi sai ya ce wa malamai masu wa'azi mahaukata kada Allah rabu da su mahaukata wannan sun san me suke yi ne ma ba san duniya ba so sun ɗauka cewa wannan addinin da suke matsantawa mutane a yi a yi din shine duniya wa ma ya abin nan kaga musulmi yana faɗin wannan musulmi kaga yana faɗin wannan saboda bai damu da sallah ba kuma ana wa'azi a ce ayi sallah bai damu da zakka ba ana wa'azi a ce ayi zakka bai damu da sada zumunci ba saboda ana wa'azi a ce a sada zumunci baya bin iyayensa duk aikin alheri baya yi tantilin mara mutunci ne kawai da haka shi masu wa'azi a wurin sa mahaukata ne wallahi da yawa a wannan zamanin akwai masu kiran malamai mahaukata akwai masu kiran masu wa'azi a matsayin mahaukata to me bambancin su da waɗannan da Allah ya ce awalam ya tafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin annabi ba mahaukaci bane gaskiya wato Allah yana da hakuri inda kuna biye da ayi surorin nan da muke ta karantawa irin rashin mutuncin da kafirai suke yi su ce kaza Allah mai da martani ya ce kaza ne ana gama kissan nan sai a sake dawowa yanzu jiya shekaran jiya muna ta karanta abinda aka ta yi wa annabi a Musa alaihi salatu wassalam na rashin mutunci da rashin kyautawa to yanzu kuma ga mu mun dawo Muhammadu ma an ce shi ma hukaci to وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة كم إن كنت من الصادقين سكت يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا كي ونن وندأك سوكا مسد قرآني إنك لمجنون ما هو كتيني كي direct magana ba wani kwana-kwana kudin kai mahaukaci ne laumata na bil mala'ika to in ka isa ka zo mana mana da mala'iku in kunta mina sadiqina in dai kana cikin masu gaskiya zo mana da mala'iku kun san cewa suka yi in gaskiya kake muhammadu ka zo mana da mala'iku kamar yadda ya faɗa cikin suratu isra'i da allah ya suke bayani cewa in gaskiya ne muna so ka hau sama sai ka hau sama ka je gurin allah muna gani kuma in ka hau din ma walan nu'mina li ruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula suka ce ka hau sama ka je gurin ubangiji ka karɓo mana saƙo kai ba za ma mu yi imani da hawan da kai din ba sai mun ga da da ka zo saukowa ka taho da littafi a rike a hannunka kuma littafin kana sauko da shi ka miƙo mana shi mu karanta walan nomina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u in kana so mu imani da kai annabi yace qul subhana rabbi ya musu ya Allah ya ce ga wa Muhammadu gaya musu ce ne da su tsarki ya tabbata ga Ubangiji na halkuntu illa basharar rasula yoni ai ba wani abu bane face mutum ne annabi sai abin da Allah ya ga dama ya yi da ni a wata ayar suka ce auta tiya billahi wal mala'ikati qabila ka zo da Allah Allahn da kake wa'azi a kansa Muhammadu ka zo da shi kiru da mu zo mu gan shi wal mala'ikati qabila kuma mu ga mala'iku kuma su ma suna tafe mu ga Allah kiru da mu zo mu kuma ga mala'ikun kun san ba a ganin mala'iku to sun ce su fa gaskiya in ana so su yi imani fa sai sun ga mala'ikun nan ai ku ranar da kuka ga mala'ika kun ga mutuwa kenan dan ana ganin mala'ika tabbas amma in ka ganshi mutuwa ne rar da ka ga mala'ika to ka ga malakul mauti ne qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un to haka suke ta faɗa Allah ce awalam yatafakkaru ma bi sahibin min jina'in wa illa nadhirun mubin ka karanta ta gaba na'am أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ۖ فبأي حديث بعده يؤمنون Allah ya ce a walam yanzuru fi malakuti samawati wal ard yanzu waɗannan mutanen ba za su yi dubi ba zuwa ga mulkin da Allah yake da shi na sammai da ƙasai wani abu sai su Allah gaishe ku Allah tabaraka wa ta'ala malakut jam'i ne na mulki yanzu mutane ku kafirai ba ku duba mulkin da Allah yake da shi as-samawat mulkin sammai sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai da abin da ke samanta gaba ɗaya mulkin ubangiji ne shi yake sarrafawa abin da ya ga dama yake yi ba kwa dubawa ku gani wal ard da mulkin kasai ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai gaba ɗaya mallakar Allah ne da duniyar gaba ɗaya وما خلق الله من شيء باقوا dubawa da abubuwan da Allah ya halitta ku kafa hujja ala wahdaniyatillah duba Allah ya halicci giwa ya halicci raƙumi ya halicci doki ya halicci bijimi ya halicci sauro ya halicci kuda ya halicci masara ya halicci gero ya halicci dawa ya halicci maiwa kuma duka ɗanɗanansu daban-daban ga gishiri ga su ga dukan fari ne idan ka ɗanɗani gishiri ala ɗaya ce za ka yi amfani da ita ma'ana wani abu guda ɗaya fata ɗaya ce ko nama ɗaya ne idan ka ɗora mai gishiri sai ya baka sense sensing daga nan turawa suka samo senso makullin mota da take tashi da senso wanda ba za ta tashi ba da kowane makulli in ba wannan mai senso din ba ai asalin senso dan adam ne senso ai harshen ka shine senso saboda me yasa za ka ɗauki gishiri ka ɗanɗana ai yana cikin sense organs ai ko baki da hanci da wane ne da hannu da kunne da ido duk sensin suke what the meaning of sense abinda zai zai ɗauki sako ya kai shi wani wuri ya kai shi kwakwalwa in ka ɗanɗana gishiri sai ka ji ɗanɗanan gishiri idan ka ɗanɗana shuga sai ka ji ɗanɗanan shuga in an kawo maka ruwa guda biyu wannan an zuba masa ruwan ɗaci farin ruwa ne amma an sa mai abu mai ɗaci fari ne kana ɗanɗanawa sai ka ji ɗaci wancan kuma sai ka ji shi testin ɗin ruwa yaro ƙarami idan ka ba shi ɗaci sai idan sai murcike saboda ɗaci idan ka ba shi zaƙi kuma sai ta sha ta sha sha yanzu wannan bai sai sa cewa ku gane cewa akwai Allah ba to yanzu wannan ɗin kai yanzu ɗan adam kai kaka halicci wannan wannan abun a jikinka ga kanan kana girma da ba haka kake ba da yaro karami kake amma yanzu ka zama babba to ya kai ka girma akwai ranar da ka zuba ido kaga kana karuwa ha karami kake da rarrafe kake kana murzawa kana shanawa kana shakatawa har ka zo ka miƙe ka tashi har ka fara tsayawa ko uwar da ta haife ka sai dai ta ga rana ɗaya ka tashi ka tsaya ta wani ya fara tsayawa ranar Allah ya ce tashi ka tsaya kuma daga nan har ya fara gudu shikenan kuma ya fara miƙewa sai ya fara girma sai ya zama babba har a yaye shi har ya fara barin gida har ya je gina gidansa shi ma akwai wanda ya isa ya ce ya ga lokacin da yake girma malam kafiri ma ba ƙarya yake ba da yake saba wa Allah wallahi ƙarya yake yi in mutum ya isa in akwai wani bature da ya isa ya yi bayani ya ce ga ga yanda ga ranar da ɗan adam yake karuwa ya faɗa ko ya rubuta ga lokacin ba wanda yake wannan to Allah ya ce yanzu ba za ku duba abubuwan da Allah ya halitta ba ba ma jikinka ba dan Allah ya faɗa cikin alkurani wa fi anfusikum afala tubsirun yanzu ku ba ku ganin halittan kanku ku ba ku gani kanku afala tubsirun wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun a sama arzikin ku yake ka ji wata magana mallam a sama arzikin ku yake a sama duk abin da za ku samu a bayan ƙasar nan sai an zubo shi daga sama to me sa mutane ba za su yi tunani ba dirin halitta da tsarin halitta da Allah ya ma ka duba dan adam malam dukanmu nan gaba daya ta jikin mace muka fito duk ita ma macen ta jikin mace ta fito ita ma waccar macen ta jikin mace ta fito haka za mu zo mu yi ta yaduwa mu yi ta yaduwa mu yi ta yaduwa kuma ka zo ka tashi Allah ya baka kwakwalwa ya baka halitta ya baka tunani kayi kaza kayi kaza kayi kaza amma wannan bai isa ya zama wani toma aya da zaka girmama ubangiji ba ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء da abin da Allah madaukin sarki yake halitta an ce ku duba ne don ku yi ɗauki izina kullum mutum ana so ya zama mai tunani yana amfani da tunaninsa shine annazar wa ana sa an ya kuna qadiq taraba ajaluhum Allah ce to da sannufa in ba su lura din ba ba su yi hanzarin ba watakila kuma ajalinsu ya kusa saura kiris su mutu saura kiris kiyama ta tashi yani la'alla an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fayamutu qabla an yu'minu wa yasiru ila al'adab watakila fa ajalinku ya kusa kar fa ku zo ku mutu kafin ku yi imani in fa mutum ya mutu bai yi imani ba fa azaba zai wuce directly ba ɓata lokaci ka duba rarrashi da Allah yake wa bayi duba jan kunne da Allah yake wa bayi kamar yanzu kai ne yanzu wane har yanzu wa'azi bai shige ka ba da zaka zama mutumin kirki yanzu wane har yanzu lokacin tuban ka bai yi ba yanzu wane har yanzu ba za ka bi iyayenka ba yanzu wane har yanzu ba za ka shiryu ka daina shaye-shaye ba yanzu wane har yanzu ba za ka daina alaka da mata ba yanzu wani har yanzu ba za ka zama ba za ka canji daga kawalci da kake yi ba karka zama dan kawali mai nemo wa maza mata yanzu wani har yanzu ba za ka daina luwadi ba ai yanzu ba za ka daina shan wiwi ba ba za ka daina shan shalisho ba ba za ka daina shan taba ba yanzu wani har yanzu ba za ka gyaru ba yanzu wani har yanzu ba za ka rinka bin babanka gona kana taimaka masa ba wa ana asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum ba mamaki fa ajalinka ya kusa ka kusa mutuwa fa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun to wai da wani zance ne za ku yi imani bayan alqur'ani in duk wannan jawabi da ake muku da jan hankali da ake muku bai isa ku yi imani ba to ku gaya mana da me za ku yi imani yani bi ayyi hadithin ba'da alqur'ani tu'minun da wani qur'anin wa bi ayyi kitabin ghairi ma ja'a bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallama tusaddiqun to da wani littafin za ku gaskata bayan littafin da annabi Muhammad ya zo muku da shi da wani za ku gaskata Allah in dai ba ku gaskata Allah da wannan wa'azin ba da wannan littafin da manzon Allah ya zo muku da shi ba to da wanne za ku yi walaysa ba'dahu nabiyyun walaysa ba'da kitabihi kitabun babu annabi bayan annabi yace la nabiyya ba'di annabi yace babu wani babu wani annabi a bayana sannan kuma babu wani ƙur'ani da zai zo bayan alƙur'ani shine marfi ba wani littafi kuma da zai zo duk wanda bai imani da wannan littafin ba to sai dai kuma a haɗu a kiyama to sai yanzu kuma Allah zai gaya mana me yasa suka kau da kai dalilin da yasa suka kau da kai suka kisi imani ko dalilin da yasa duk wani mai bata kake ganin kana masa wa'azi ya ya shiryo ga sirrin yadda abin yake na malam
من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون man yudlilillah duk wanda Allah ya batar da shi ya zama shine sababin batan safala hadiyala to wallahi ba wani mai shirye da shi ba wata aya ba wani hadisi ba wani malami mai wa'azi da zai iya shirye da shi wa'azi dai wani dai wa'azi kam in dai wa'azi ne yake shiryarwa to da ya tsiro a jikinsa tunda wani za ka ga gidansu ne ma gidan wa'azin amma kuma su ne manyan 'yan iska a gari ko ba ka bane to shi yasa ka nemi shiriyar ubangiji man yudlilillah wanda duk Allah ya batar da shi fala hadiya lahu to wallahi ba mai shiriyar da shi ku yi hakuri kawai wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun kuma irin masu wannan ɗabi'a din sai Allah ya kyale su cikin wuce gona da irin su ya'mahun suna kaiwa da komowa su je su dawo su je su dawo ai yataraddadun shine ya'mahun babu shiriya inda Allah ya batar da su sun fusatar da ubangiji akwai lokacin da zaka yi abu ka nemi tuba Allah ya fi ma akwai lokacin da zaka taurare ka dahu akan abun to kuma in Allah ya fushi ya kau da kai gare ka tuban ma wallahi ba za ka yi ba kuma ku lura da wani wallahi wani ko masifa ta same shi ba ya iya tuna Allah bala'i wallahi ya same shi ba zai iya tuna Allah ba ga abun hadari kayya kayya za a kife mumine suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah la ilaha illallah shi ko yana wayyo Allah wayyo Allah yanzu akwai wani jirgin sama da ya taba faduwa a kasan nan ya fadi da wasu manyan mutane irin dan kasar din nan da ake dan dakowa na jirgin nan wanda duk abin da ya faru shi yana recorded wallahi malam sai aka ji malam wani gwamna a cikin malam jirgin nan fa yana kararau kararau yana faduwa zai kone yana stupid pilot stupid pilot stupid pilot da stupid pilot din nan ya cika wallahi malam malam da manjagara aka ɗebi gawansu da manjagara kuma abun bakin ciki waɗanda za zo musu sallan sai aka zo aka hada da arna da musulmi da manyan arnan ƙasan da waye suka zo suka shiga sahu ka ji wani rashin mutunci da ake a ƙasar nan arni ya zo ya shiga sahun sallar jana'iza a manjagara a wulbairo aka zuba gawawakin nan su ƙasussuwa wallahi kaga wannan is shample unfortunate in ji bature kaito abin bai yi ba ka mutu kana stupid pilot inna lillahi wa inna ilaihi raji'un habba mala ana batu to daman duk wanda ba sana'arsa bane an baton Allah to in musiba ta zo masa kuma baya tuna Allah la ilaha illallah astaghfirullah tubu ilai akwai bayan Allah da malam ko mafarki suke da daddare sai ka ji suna karatun Qur'ani suna mafarki lesh saboda ba su da aiki sai karatun Qur'ani ko kuma kaga suna ambaton Allah ko kuma suna magana alheri irin surutan baccin nan to zaka suna maganganun alheri ne zo mu tafi masallaci amma fa a bacci ne irin surutu nan ne ni na tafi gurin karatu ko zo irin wannan yake bai san kuma yana yi ba to wanda yake so ya samu cikawa mai kyau to ya yi kokari ya ambaci Allah ya zama to yana da alaka da ubangiji in ƙarshen rayuwarsa ta zo shikenan ga misali guda ɗaya abu talib babban annabi ne sallallahu alaihi wasallama masoyin manzan Allah yayin da baban manzan Allah sallallahu alaihi yayi wafati kakansa abdul muttalib shi ya dauke shi ya kula da shi kamar yadda ya zo a cikin littafin sira shi ma da zai mutu sai ya bar wasiya wa ainihin abu talib dan uwan baban manzon Allah abdullahi ya ce ka kula da dan dan uwanka muhammadu wannan yaron akwai wani sha'ani a tattare da shi ka sa ido ka lura da shi abu talib da nake muku magana shine baban aliyu ya dauki annabi ya kula da shi aka ce babu dan adam da ya kula da annabi ya so manzon Allah a duniya irin shi so dai na kauna irin na ɗa na hanana da ubuwa ya taimaka wa annabi su kuma a lokacin ƙwarishawa ba sa son manzon Allah suna la'antansa suna zaginsa suna cin mutuncinsa suna faɗa da shi sai suka zo suka samu abu talib suka ce wai yaron nan muhammadu da ka damu da shi ga yaro a garin makka matashi lafiyayyen yaro wanda yake ji da duk abin da muhammadu yake ji da samartaka da tashi ga shi mun baka shi ka rike shi tunda dai damuwarka ka rike yaro ne ka je ka rike wannan ka ba mu muhammadu nan mu kashe shi mu huta kawai muhammadu ba mai wannan qur'anin da kake karantawa mushirkan maka suka ce a ba su kashe shi sai abu talib sai ya ce tab ya ce ai hauka ma hauka ce yanzu saboda allah in ba ku ɗana ku kashe kuma ku bani ɗan wani in rike muku ku gane ba ko in ba ku ɗana ku je ku kashe kuma ku je ku ɗauko mun ɗan wani in rike muku ni kun kashe na wani kuma ina raya muku na wani shi wannan ai ba zai yi ba hankali ma ba zai dauka ba yi ta taimakon annabi duk abin da ka sani taimako ya taimaka annabi amma kash bai musulunta ba ya zama musulmi ba saboda hidaya shari'a hannun Allah take shi kaɗai ba wanda ya isa shiryar da wani sai Allah to kaga wannan man yudlilillahu fala hadiya la wanda duk Allah ya batar da shi fa ba mai shiryar da shi yayin da mutuwa ta zo masa manya-manyan ƙurishawa sun kewaye shi a maka a gidansa annabi ya zo ya same shi ga yana magagin mutuwa ya ce ya amma ya kai bafa na ƙulla ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah kawai abin da nake da bukata yanzu ka ce ka ce la ilaha illallah ni kuma idan mun je kiyama zan tsaya ma a wajen Allah na tsaya a wajen ubangiji in tsaya maka cewa ya Allah ya maka ceto ya taimaki ka saboda albarkacin la ilaha illallah da kace tsohon nan ya juya hauni ya ga manya-manyan ƙwarishawa ya juya dama ya ga manya-manyan ƙwarishawa sai suka ce da shi kai abu talib babban mutum mai daraja mai suna mai tarihi ku ne manya a maka a targhabu a millati abdulmuttalib yanzu za ka kyamaci hanyar abdulmuttalibi babanka za ka bar addinin iyaye da kakanni ka zo ka bi addinin yara yaro muhammadu yanzu a gaban ka ya tashi kai ka tashe shi kai ka rene shi ka kyare addinin babanka da ya mutu a kai ka zo ka bi addinin muhammadu sai ya shiru ya ke faɗa annabi ya sake cewa ya amma ya kai bafa na qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda allah ni kuma kalma ce da zan tsaya maka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ai sai qurayshawan nan suka sake cewa karka yadda fa ka bar addini iyayenka da kakanni karka yadda annabi ya maimaita masa uku da ƙarshe dai tsohon ne yace ana ala millati abdul muttalib yace ni fa ina kan hanyar addinin babana abdul muttalib ya mutu a haka annabi ya fita hazinan ka'iba yana mai bakin ciki da bacin rai da damuwa cewa yaya Allah madaukin sarki bai shiryar da shi ba to kaga wannan yana nuna maka shiryar ubangiji din duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda zai shiryar da shi sai shi to duk wanda ya taurare ya tafi akan sabon Allah da barna to ya ji tsoron karshen cikawarsa wataƙila a karshen abun ya zo ya gagara tuban ya gagara a hana ka tuban a hana ka istighfarin yanzu ka tsaya kai tunani wani zai ga wallahi da azumin nan tunda azumin nan ya fara yau muna goma sha biyu ga ramadan wataƙila bai taɓa zama haka kawai ya zauna ya isi gifari sau ɗari ba bai taɓa yi ba sunan dai muna azumi ya shiga layi kawai amma ya zauna ya isi gifari lafiyayyu guda ɗari baya yi to kaga akwai aiki kenan kuma annabi ya faɗa hadisi ya ce yayi hasara yayi hasara ya tabe wanda watan ramadana ya shiga har ya fita bai tsaya yayi aikin da Allah zai yafe mai zunubinsa ba to wannan mutum yayi asara kenan sai ka tambayi kanka wai kai a wannan watan wace ibada ne kake kana tsammanin Allah zai ma rahama ta dalili wa fi dhalika fal yatanafasil mutanafisun na'am mala
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو Okay.
ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون sai Allah madaukin sarki ya dawo kan wata magana kuma ta magana tashin alkiyama Allah ba mu ikon tafiya a sa'a da daidai yace yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha ya kai Muhammadu suna tambayan ka dangane da tashin alkiyama yaushe za ta zo ne yaushe za a turo tashin alkiyama Qurayshawa ne suka ce da manzon Allah inna bainana wa bainaka qarabatun fa asirra ilaina mata sa'a kaga Muhammadu tsakaninmu da mu da kai akwai dangantaka ka gaya mana a asirce da Allah yaushe Allah zai tashi alkiyama ka duba kai dan Allah duk wa'azin da ake ba su bi ba amma yanzu wai latsi wai kiyaman nan da kake faɗa ba su yadda fa da ita ba ka gaya mana yaushe ne ne Allah zai tashi kiyama jama'a tashi alkiyama gaibu ne ko ba gaibu ba to ga hujja cewa annabi bai san gaibu ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga waɗanda suke tutiya suna cika baki da kumfa cewa manzo Allah ya san gaibu lalle annabi bai san gaibu ba shine magana mai kyau da ta dace da aqida gyararriya ta tacciyar aqida قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون gaya musu man fi samawati wa man fil ard duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasai ba wanda ya san gaibu annabi kuma yana cikin abin da suke cikin duniya illallah sai Allah shi kadai bugu da ƙari wa ma yash'uruna ayyana yub'athun ba su san yaushe za a tashe su ba ba wanda ya san tashin alkiyama mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba yasalunaka ani sa'ati ayyana mursaha yaushe ne ne za a tashi kiyama Abdullahi dan Abbas yace wai ayyana muntahaha wai yaushe ne ne karshen duniya yaushe ne ne kiyama za ta tashi yaushe ne ne za a kare komai da ake cewa za a yi sabi yaushe ne ne wannan kafirai suke tambaya to shine Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammadu innama ilmuha inda rabbi ilimin tashin alkiyama Allah ne yake banci kansa da sani yaushe za a tashi alkiyama ba wanda ya san yaushe kiyama za ta tashi in wani ya gaya maka ya ma ƙarya istasara bi ilmiha wala ya'lamuha illa hu shi Allah shi kadai yake banta da ilimin tashin alkiyama kuma wallahi ba mai baka labari akan kiyama sai shi la yujalliha li waqtiha illa hu ba mai bayyanawa shine jalliha ai la yuzhiruha ba mai bayyana maka dalla dalla kiyama yaushe za ta tashi illa hu sai Allah ko kuma ka ce la ya'ti biha illa hu ba mai zuwa da ita sai shi لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض إلي من تاشي القيامة يا نوي يا كما قويا الأمر تاشي القيامة يا نوي يا قويا غا حالتا سمي دك سيغا باكي دا ko ka ce duk abin da Allah ya halitta a sama da ƙasa ba su isa su ɗauki nauyin sanin ilimin tashin alkiyama ba wane mutum لا تاتيكم إلا بغتة kiyama ba za ta zo muku ba sai bakta unexpected ba zato ba tsammani kiyama ba ta zuwa wai lokacin da ake tsammanin ta ya dan wana kuna tunanin yau za ta zo gobe za ta zo kun shirya kun kinza ba lokacin take zuwa ba an shagala an manta da ita ana holewa ana shantakewa ana shakatawa in ka ga dama ka ce ana morewa jama'a sun manta da ita malamai sun daina wa'azi akan kiyama wuf sai ka ji shikenan an tashe ta subhanallahu wa ni'mal wakil shine la ta'tikum illa babta to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi Muslim ya ruwaito shi a cikin Kitabul Fitan wani hadisi mai ban tsoro daga Abi Huraira yace annabi yana cewa lallai la taqumanna sa'a wallahi alkiyama za ta tashi mutane biyu a cikin ku sun shimfiɗe riga haka sun ɗaga riga wannan ya ɗaga wa ɗaya riga suna dubawa suna cinikinta kafin su gama cinikinta Allah ya tada alkiyama a ɗan tsakanin wannan lokacin sun baza riga suna duba suna ciniki ko sun baza kula suna duba suna ciniki tsakanin cinikin riga da naɗe ta Allah ya tayar da alkiyama da وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يت... فلا يتبايعانه ba za su gama cinikin ba Allah ya tayar wala ya toyanihi kai ko naɗi rigar ba za ta nadu ba wallahi sai dai a naɗe ta a kiyama manzo Allah ya ce Allah zai tada alkiyama ɗayan ku ya je ya tatsi nono a jikin raƙumarsa ko jikin dabbarsa kafin ya ɗaga nonon nan ya sha nan da nan Allah ya tashi alƙiyama ga abinci nan kana gani kana tunanin bari in zauna yanzu in ci sai dai ka ji ka a kiyama kawai Allah zai tada alƙiyama mutum ya tara ruwa a tafkinsa yana ƙoƙarin ya shayar da ruwan ko ya ɗebi ruwan ya amfani da shi kawai sai dai Allah ya tada alƙiyama kafin ya amfani da shi manzan Allah yake cewa wala taqumanna sa'atu wa qad rafa'a aklatahu ila fi fihi fala yat'amuhu fala yat'amuhuma ko fala yat'amuha mutum ya daga loma malam kana ji ko ya, ya ciro loma daga daga tuwo daga kwanan tuwo yana dagawa yana so ya jefa a baki kafin ya dago ya jefan nan yana tsakiya haka kawai sai a tada alkiyama a haka dinnan yana rike da loman nan haka kiyama za ta tashi yana rike da cokalin nan haka kiyama za ta shi ya daga ruwan nan zai sha haka kiyama za ta shi saboda kusancinta yas'alunaka ka annaka hafiyun anha Allah ya ce mutanen nan suna tambayan ka kiyama kamar kai kana da ilimi a kanta shine hafi ai ka annaka alimun biha kamar kai ka san kiyama larabawa sukan ce ahfaitu fil mas'ala suna nufin balagtu fiha na kai matuƙa da sanin wannan matsala ɗin. Qul inna ma ilmuha inda Allah gaya musu ya manzan Allah lamarin tashi alkiyama ilimin ta yana wajen Allah ne baya hannunka walakin na aksaran nasi la ya'lamun amma kash da yawa yawan mutane ba san da wannan labarin ba tsammani suke kai ka sani amma kuma baka sani ba idhalika hum yas'aluna muhammadan shi sa suke tambayar muhammadu akan kiyama tsammani suke yan sani to Allah ya sauke to sai aya karshe sai ya ce me
qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba las استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله يقول يا مسو يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا gaya musu kai baka mallakan komai ga kanka kai baka mallakan amfani kuma ba ka mallakan cuta cuta amfanarwa ko amfani ba hannunka yake ba haka cuta ko cutarwa ba hannunka yake ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama mutanen makka ne suke cewa muhammadu kamar yadda abdullahi dan abbas ya ruwaito suke cewa muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kai muhammad ala yukhbiruka rabbuka bi sihirin rakhisi qabla an yaghlu fatashtarihi wa tarbaha fihi inda al-ghala to kai muhammadu ubangijinka bai zai baka labari akan kayan da yake da farashi mai sauki ba ka saye shi ka ɓoye kayan kuma ya gaya ma lokaci kaza kaya zai tashi zai yi tsada haka idan ka saya ka ɓoye sai ka sayar da shi yayin da ya tsada me yasa ba za ka roƙi ubangijin ka ya gaya ma gashi kaya yanzu a nan duniya abu kaza abu kaza wannan zai yi yana da arha yanzu amma nan gaba zai ƙara kuɗi ya hawa ka saya ka ɓoye sai ka sayar ba za ka yi wannan ba kuma ba za ka tambayi ubangijinka ba ya nuna maka ƙasar da za ta yi fari ta kafe ba za ta fitar da ruwa ba don kada ka yi amfani da ita ka je ka samu wadda za ka samu alheri a kai shine Allah ya saukar da wannan ayar ga ya musu kai Muhammadu baka da mallakar baka da ikon abu mai amfani ga kanka ka jawo amfani wa kanka haka kuma baka da ikon ka kawar da sharri ko cutarwa a kanka illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama kurum walau kuntu a'lamul ghaiba ga ya musu cewa da ni na san gaibu lastakthartu min alkhair ai da na yawaita yin alheri annabi ka gaya musu ai da ka san gaibu da ka yawaita yin alkhairi lastakthartu min alkay min alkhair wa ma masani su sannan inda na san gaibu ai da ba wani mummuna abu da zai iya same ni da na san gaibu ai da na je na yi abin da zan samu amfani in tara kudi in tara dukiya in yi kaza in yi kaza kuma da wani cuta bai same ni ba tunda duk gaibu ai cuta gaibu ce tunda baka san za ta same ka ba in da ka san hanyar zuwan cutan to kenan da ka me da ka kauce to wannan aya ma tana nuna cewa annabi bai san gaibu ba tabaraka wa ta'ala wa ma masani su in ana illa nadhir ka gaya musu dai ni dai mai gargadi ne wa bashir na'am annabi sallallahu alaihi wasallam afwan ka gaya musu ya annabi in ala inna nadhir lalle ni dinnan mai gargadi ne wa bashirun mai gargadi da wuta wa bashirun kuma mai albishir da aljanna li qaumin yu'minun ga mutanen da suke masu gaskata Allah da gaskata manzon Allah in sun yi wannan za su samu gidan aljanna to wannan aya tana nuna mana cewa cuta ko amfani yana hannun Allah kuma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba kuma lalle da ya san gaibu kam da ai ba wani abu na cuta da bai same shi ba to Allah muke nema ya mana afuwa ya bamu lafiya ya samu cika da imani zan dakata anan saboda kurewar lokaci abinda na faɗa ne dai Allah nake roƙo ya bamu lada wanda ne na kuskure ko tun da harshe Allah ya mana afuwa da rangwame wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nga okay nga inda sauran shafi ya kai za mu iya gama gobe? zai gamu gobe kuwa? za ta gamu gobe? yalla cikin kasir
assalamu alaikum rahmatullah kafin mu ci gaba da tambayoyi yan hisba suna sanar da cewa idan an tashi a nan masu uniform da marasa uniform suna da zama sannan kuma har yanzu suna sanar da cewa duk wanda yake da sha'awan ya yi rijista a cikin hisba din to ya same su a bayan masallacin nan an yi addu'a mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwan lafiya malam ina da bukatan ka bani shawara ne sannan yan uwa musulmi kuma su taya ni da addu'a ni ina sana'an ɗinki ne amma kuma malamai suna cewa suna cewa bai kamata mu rika yi wa 'yan mata irin ɗinki nan da zai matsayi su ba don muna yin tarayya da su a cikin zunubi to amma malam su kuma 'yan matan idan baka iya irin wannan ɗinkin ba ba za su ma kawo maka ɗinkin ba saboda haka muke neman malam ya bamu shawarin ya za mu yi
um, gaskiya ne cewa teloli suna taimakawa wajen yada barna musamman bayyana sutura mara kyau ga 'yan mata to ma ya kamata a rarrabe yanzu misalin wani mutum zai iya kawowa a yi wa matarsa ta aure irin wannan ɗinki mai ban sha'awa ya halatta ka yi tunda mace a gidanta ba laifi bane idan ta yi wa mijinta kwalliya da ado in ma gajeren wando za ta saka in ma jin za ta saka in ma miye ba za ta saka dai ya halatta tunda mijinta ne ai gaskiya ne kar a kuntata da yawa wasu suna tsanantawa ko mace wai a gaban mijinta kullum ai ta nanaka mata hijabi sai ka ce abin nan in a gaban mijinta ne to in dai mace ba ta yi wa mijinta kwalliya da ado ba to ai zai fita waje ya gano wata yi da haka mace ta yi wa mijinta ado da kwalliya ko a tamfar ma in ma gutsutsure ta za a yi a yi mata gidan dara gidan dara gidan dara ya halatta kuma tela yayi yayi zai samu lada to amma hadarin shine yan mata kuke yi wa galiban su kuma su je su buɗe wa samari har da wani ɗinki wai shi shara ba barna dai ta'adi dai kuma kaga tela kai inda ba kai ba da ba a ga barnar ba hakuri za ku yi magana ce ta gaskiya malaman suka gaya muku to ni anan abin da zan gaya muku zan tsaya tsaka tsaki ne idan matar aure ne ka yi mata alasa albarka na'am ana gwada su ko da tep ina jin kai ma tsohon tela ne watakila to kaga wannan wani ta'addanci ne kuma kaga anan annabi ya ce al'ainu tazni wa zinaha nadhru wal yadu tazni wa zinaha al-batsh ido yana zina zinan ido shine tsura ido da kallo na sha'awa haka hannu ma yana zina zinan hannu shine tabawa in kuka zo auna mutum tela ne kai da da tape dole ka taba shi to kaga wannan ma wani haram din ne na biyu sannan kuna taimaka musu wajen yin wannan dinki na bayyana tsiraici lillahi wa rasulihi su yan mata boye su ake rufe su ake mu ne a al'adar mu da gargajiyar mu ake bayyana su har ma su je su yi wani dinki haramun ne kurum wannan dinke dinke da suke sai dai in za su yi su sa a gidansu a gaban iyayensu wannan kuma ba za ka iya hanawa ba da haka ina ba da shawara ka yi kokari kurin ka daina kuma da kake cewa wai in baka iya ba za su kawo ba to yanzu misali ko dan giya ne ma idan ba kana sai da giya ba dan giya zai zo sai giya a wajen ka eh to shikenan dan wannan sai ka kawo giya in an ce ka dawo kana sai da coca cola to ba za su zo sai coca cola ba su giya suke so to tunda ba sa zuwa sai giya ai ba sa zuwa sai coca cola sai ka dawo kana sai da giya dinki da yawa dan uwana dinkin mata da yawa da haka dai ku kiyaye banda yi wa 'yan mata irin wannan mummunan dinkin kuma alal kalli a samar da mata mana su rinka yin dinkin a samar da mata alhamdulillah na san kwamitin da'awa suna da mata da suke ta training suna koyan dinki yadda ya kamata ku koya matan ku da yawa su je su yi ta wannan dinke dinken alal akalli kun rage rabin barnar kun rage rabin barnar ta yadda mace za ta zo ta tsaya budurwa gaban namiji ya gwada ta kaga kun rage wannan keɓanta da namijin kun rage wannan kawai abinda kuma ya saura shine wannan yin dinki din na fitsara dan duk yarinyar da ta yi wannan banzan dinkin in dai budurwa ce ba mai aure ba to bi mashi'atul lahi in dai ta zo ta dauki hijabi ta sa to tana ganin fa ta yi asara kudin dinkin ta ne to bata bude aka gani ba tunda ta yi ne dan a gani Allahumma illa kuma uzurin da zaka ba su su ya su tsakanin su su matan ban so mu tauye tabbatawar mu matse ta da yawa yanzu idan yarinya za ka yi mata wannan ɗinkin ta sa shi ne tsakaninta da 'yan uwanta 'yan mata to halal ne yin wannan ɗinkin ban sani ba kuna fahimta na kai mata ɗinki na ado da kwalliya da sket wanda zai matsa jikinta da komai amma ita da 'yan uwanta mata kamar misali in suna taron su na mata ko bikin su na mata ko ta je gidansu za ta saka a cikin gidansu gaban iyayenta ta yi ado ta yi kwalliya ba za a tauye mata hakkinta na ta yi ado ta yi kwalliya ba tunda kai ma kana zuwa ka ɗinka riga kai mata aiki ka mata ado kai mata kwala ka saka waye duk kuna yi ko ba kuna yi ba to su ma matan ba za a hana su ba in a tsakanin su ne to kaga tela ka dada samun dan fadi kenan to wala Allah in mun baka fatawa mai sauki sauki ka ce ni dai akramakallahu ni dai na mata ɗinki ɗinkin nan ne ba da niyyar ta je ta bayyana shi ga wasu maza ba na mata ɗinkin nan ne don ta saka wa mijinta ko ta saka a gidansu ko ta saka tsakanin su mata amma dai abin da ya fi dacewa shine gaskiya ka kame hannunka ka daina yin wannan din shi ya fi maka alkhairi kuma Allah zai kawo maka abinci insha Allah annabi ya ce man taraka ce allillah duk wanda ya bar wani abu saboda Allah awwadahu Allah mimma huwa khairan minhu Allah zai canja masa da abin da ya fi alheri shikenan
a me wannan tambayan yace da fatan an sha ruwa lafiya malam ne na zo na samu ana sallan asham sai na yi tsammanin sallan isha'i ake yi sai na kabbarta na samu raka'a ɗaya to bayan an yi raka'a ɗaya da ni sai aka sallame sai na tashi na kawo guda uku amma ina wasi-wasi shi malam ya halatta in bi su ya halatta ai mun sha yin bayani duk shekara sai an yi tambaya mai farilla zai iya bin mai nafila mai nafila ma zai iya bin mai farilla da haka ba ba laifi kai ba kai abin da nake so ku gane ba sharadi ba ne ba a rubuta ba ba a ce dole sharadi ne sai niyyar liman ta zama daidai da niyyar mamu ba shi sa aka ce ya halatta mai azahar ya bi mai la'asar ko mai la'asar ya bi mai azahar wannan ra'ayi ne cikin ra'ayukan malamai dan karka je wani guri ka je wani malami ya ce bai halatta ba dan akwai wanda suka ce bai halatta din ba amma wace magana ce tafi kwari tafi inganci cewa ya halatta din yanzu idan baka yi sallar azhar ba sai ka zo unguwar ku ka tarar suna sallar la'asar baka da bata lokaci kurum shiga masallacin kayi Allahu akbar amma kai niyyarka la'asar zahar za ka yi su kuma suna yin la'asar in sun idar da hudunsu ka samu hudu sun yi hudu ka gama azahar sai ka tashi take sai ka kawo la'asar haka misalin sai ka zo baka samu sallar isha'i ba har sun shiga tarawihi biyu biyu biyu suke suke sallama to da ka yi hasarar jam'i kai sallah kai daya in ka tsaya kai sallah kai daya to ka bar wa kanka falalar jam'i shiga ka bi liman din da yake tarawihi sai ka bi shi in ya raka'a biyu yayi assalamu alaikum sai ka tashi ka karo raka'a biyu kai sallama ka samu ladan jam'i yayi niyyar nafila kai kai niyyar farilla ya halatta mai nafila ya bi mai farilla ko mai farilla ya bi mai nafila kamar yadda ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mu'azu dan jabal yana zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar isha'i tare da annabi kuma shi mu'azu ba a unguwar annabi yake ba a wata unguwa yake nisa idan ya tsaya suka yi sallar isha'i tare da manzon Allah suka gaisa suka yi sallama to kuma mutanen unguwarsa kuma suna jiransa sun san fa sai yayi ishaki a masallacin annabi sai su jira shi sai ya dawo kuma bai zai shiga gida ba sai ya shiga masallacinsa na unguwarsu ya kabbara musu wata sallar isha'i din su bi shi yanzu anan dolen ka duk ra'ayinka dubbin mazhabarka dole ka yi bayani guda ɗaya shin ma'azu sallar isha'i guda biyu yi ana yin sallar isha'i biyu ba a yi dole dai ka ce ɗaya ta zama farilla ɗaya ta zama me to yanzu a ciki da wacce yi da manzan Allah da wacce ya yi da mutanensa a gida wacce ce farilla ban ji ba wacce yi da manzan Allah ita ce me ita ce farilla to eh a wurin shi ba to wacce ya yi a gida fa nafila to su mutanen unguwarsa su kuma da suka bi shi sallah ba farilla suka yi a mai farilla a ya bi mai nafila a ashe ya halatta mai farilla ya bi mai nafila
Allah ba da lada a wannan ya ce assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce wasu mawakan bandiri ne muke wasu mawakan bandiri ne muke magana da su akan halacci ko rashin halaccin waka sai suka faɗa mini cewa babu wani aya ko wani hadisi da ya hana waka saboda haka nake so malam ya yi mini bayani akan matsayin waka musamman irin tasu
to da ba dan Allah ku bai jarrabe damun ku ba ku da matsalar yan bandiri da yan kaɗe kaɗe yan wake wake anan da a Kano ne aka mun wannan tambaye to zan batta gobe sai in zo da littattafai sai mu yi bayani sai kun gaji da hadisai da ayoyi da suke magana akan haramcin maganganun malamai waka haramun ce waka haramun ce kuma yanzu ko in banda ma lalacewa ya za a yi ma a ce wai kiɗa da waka ya zama halal shikenan to kowa ma sai dai zama makidi mawaki kenan kowa ya zama casu ai ta casewa Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun mawaka inji Allah mawaka halakakku tabaku su suke bin su Allah ya ce yanzu baka ganin cewa su ko ina suke kutsawa kuma suna faɗin abin da ba sa aikatawa yanzu wannan bai isa nuna maka haramci na ainihin wato jin waka da kiɗa ba ba mutanen kirki ba ne suke yin waka ba su ba ne waka da kiɗa ba kayan arziki ba ne kayan banza ne imam a ibrahimu nakai in ban manta ba yake cewa an ruwaito asar cewa duk mutumin da yake jin kiɗa da waƙa ran tashi alƙiyama za a narka masa dalma a ɗura masa a cikin kunnen shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala yayi littafi guda mai suna Tahrimu alati tarab haramcin kayan kiɗa da waƙa yana nan da yawa maganganu da hadisai da yawa da annabi ya ta faɗa da haka in mutum yana kidansa yana wakansa kawai dai je ya cashe ya kida ya waka amma kar ya dauke shi da matsayin addini in ba haka ba shi me yasa annabin bai kidan da waka ba me yasa abubakar da umar basu zamanto makida mawaka ba me yasa su usman basu zo makidanta mawaka ba kai kaga kidan da ake kwa ku nan fa ba a kida mu fa a Kano ne ake kida wallahi da jita da piano da komai malam tsayawa ake addaki bata a yi kiɗa ka ji sauti ko malami ne kai sai ka ji abun da ɗan zaki-zaki wallahi tallahi kiɗa sosai yanzu zikirin nan zikirin nan da la ilaha illallah wannan da jita ake yi ka ji abun yana tashi malam wai kuma wai duk wannan abun wai addini ne wannan ba daidai ba ne kai in ka san tambaya mai rikici ce ka daina kama ita a ƙarshen lokaci ka rinka bani ita da wuri don nima in caccake na more sosai ba wai gaskiya ne sai mu dakata nan ko
lokaci